بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah mai tsarki da buwaya wanda ya sake mana arziki muka sake hallara wannan majalisi namu mai albarka wanda yake masallacin juma'a jami'u Muhammad al-Amin sallallahu alaihi wasallam masallacin da yake nan anguwar Bidawa a cikin garin Azare karamar hukumar Katagun jihar Bauchi Najeriya don ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke gabatarwa a cikin suratul mu'minuna mai albarka yau muna yammaci na 25 ga watan ramadan lissafin hijira ya kama shekara 1447 wadda kuma yake daidai da goma sha hudu ga watan uku miladiya shekara 2026 a karatunmu na wannan sura mai albarka jiya mun yi karatu zuwa aya ta biyu. yau cikin hukuncin Allah madaukakin sarki za mu tashi daga aya ta uku zuwa yadda Allah ya ara mana Allah ramba mai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا أخذنا مطرفيهم بالعذاب إذا هم يذهبون na'am bal qulubuhum
بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون
Ubangiji ta'ala ya ce, Bal ƙulubuhun fi ghamratin min hada, wa lahum a'malun min duni zalika hum laha amilun. Allah ya ce, Bari dai, zukatansu suna cikin rufi na makanta min hada daga wannan alƙur'anin, wa lahum a'malun min duni zalika, kuma suna da wasu ayyuka, kuma bayan wannan kafircin. hum laha amilun wanda suke aikatawa ya gabata mun karanta Allah madaukakin sarki ya ambaci kafirai tun daga faɗinsa a yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun sannan sai Allah ya zo da abin da malaman balaga suke cewa itirazi ya gindaya siffofin mummunai yace innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا wannan aya bal qulubuhum fi ghamra wasu malamai sun yi la'akari da zantukan da suka gabata a baya don haka wajen fassara ta sai suka yi la'akari da kafirai ta wata fiska kuma suka yi la'akari da muminai ta wata fiska wasu sun tafi akan cewa wannan aya tana magana ne akan kafirai can da Allah ta'ala ya ce a yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banina nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun a tsammanin su a zaton su abinda muke ƙara musu na dukiya da 'ya'ya muna gaggauta ba su alkhairai ne Allah ya ce a'a ba su san talala ba ne ba ba su san dawar garin ba suna nan a cikin kafircinsu suna nan a cikin shagala to wasu malamin tafsirin suka ce wannan zancen ne Allah ya dawo kan shi yanzu bayan ya gama bayani akan mummune da sufofinsu sai ya ce bal qulubuhum fi ghamra bari ko kuma ba haka zancen yake ba ba yadda suke zato ba ba yadda suke zato ba cewa muna gaggauta musu ayyukan alheri qulubuhum fi ghamratin zukatansu ne suke cikin rufi suke cikin makanta an riga an sanya wa zuciyar rufi ta yadda ba za su fahimta ba min haza daga wannan alqur'anin wannan alkur'anin da ake karanta musu wanda yake musu albishir yake musu gargadi da jan kunne amma zukatansu a rufe ba za su fahimta ba wasu kuma suka ce a'a zukatansu a rufe da littafi da muke musu rubutu sun kasa fahimtar cewa abinda suke aikatawa ana tanada shi ana tattalinsa ana rubuta shi za kuma a falle musu shi kamar da muka karanta jiya wala nukallifu nafsan illa wusaha waladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamuna bal qulubuhum fi ghamatin min hadha wadancan kafiran da suke zaton cewa muna tara musu alkhairai muna gaggauta musu alkhairai zukatansu sun kife sun rufe ba sa iya fahimtar wannan batu cewa muna da littafi da yake furci da gaskiya ba sa fahimta cewa muna da littafi wanda za a tutsiya su a ba su a matsayin wato awun ayyukansu wasu malamai kuma suka ce a'a haza yana nufin alkur'ani bal qulubuhum fi ghamratin min haza ay min hadha alkitab zukatansu suna cikin rufi daga wannan littafin da karantarwarsa walhum a'malun min duni zalika hum laha amilun kuma suna da wasu ayyuka min duni zalika kuma bayan waɗancan ayyukan nasu na kafirci ko kuma koma bayan wannan rufin min duni zalika al-ghamr ko min duni zalika al-ghamra suna da wasu ayyuka in ka ɗebe wannan zamra da suke ciki wanda ita ce dai kafircin to in ban da wannan kafircin ma suna da wasu ayyuka min duni zalika hum laha amilun wanda suke aikatawa wasu malaman tafsirin suka ce hum laha amilun jumla ce da tana iya zama hal tana iya zama mustaqbal ma'ana hum laha amilun suna da wasu ayyukan da suke aikatawa banda kafircin ma wasu kuma suka ce a'a hum laha amilun jumla ce ta istiqbali ma'ana suna da wasu ayyuka da za su zama masu aikata su anan gaba hum laha amiluna amiluna laha fil mustaqbal wanda za su aikata anan gaba da saura ma a ayyukan kafirci suna da wasu ayyuka da za su zo su yi nan gaba amma wasu malamin tafsirin suka ce wannan ayar tana magana ne fa akan muminai ba tana magana akan kafirai bane ba da Allah madaukakin sarki yace innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun ya kawo siffofin mu'minai yace ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun yace wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun sai ce bal qulubuhum fi ghamratin min hada sai yace amma su mumunan da aka faɗi siffofinsu zukatansu sun rufe saboda saboda kewa sun rufe saboda kewa wato kewa, kewa ta lullube musu zukatansu ta yadda har ma ba sa iya ganin ba sa iya la'akari da wannan littafin sai zama haza kuma ana nufin kitabu na yanzu ku alaikum bil haqq walidina kitabun yansuku bil haqq muna da littafi da yake furci da gaskiya amma mummunai saboda shaukin su da ibada da kuma tsoron ko ba za a karba musu ba wannan ya sa har sun dimauta sun zukatan sun lullube daga wannan rubutun da muke yi suna tsoron karko suna ayyukan alkhairi ba a tanadawa karko suna ayyukan alkhairi ba a ajewa har sun gafala daga wannan wato littafi namu da muka aje musu walahum a'malun min duni zalika kuma suna da wasu ayyuka ma kuma bayan waɗancan siffofi da aka lissafa hum laha amilun wanda za su aikata a nan gaba ko wanda suke aikatawa ba iya siffofin su ba iya ayyukan su kadai aka irgawa suna da wasu ayyuka da suke aikatawa banda wannan shi sa kuma malaman tafsiri suke cewa wannan ayar ana iya fassara ta tana nufin kafirai ana iya fassara ta tana nufin muminai idan kafirai ne to gamra ma'ana gamra wato shine lulluɓar zuciya lulluɓewa ta fahimta lulluɓewa ta rashin karɓan gaskiya lulluɓa ta rashin fahimtar gaskiya wanda yake komawa zuwa ga kafirci amma idan muminai ake nufi lulluɓar zuciya ta kewa lullubar zuciya ta tsananin shauki da ainihin wato tsoron da fargabar ubangijinsu wannan yasa har suke ɗarɗar karko ayyukansu ba a karɓa karko ayyukansu ba a ajiyewa Allah ta'ala ya ce kuma ai walazina kitabun yantiqu bil haqq muna da littafi wanda yake furci da gaskiya ana rubutawa za a zo a falle shi amma saboda tsoro da ya cika musu zuciya har ma zuciyarsu ta rufe sun ma sha'afa da cewa ana tanada musu ayyukansu haka wasu malamai suka fassara wannan wajen wasu malamai suka ce haza idan kafirai ne haza alkur'ani zai iya ɗaukar mana alkur'ani bal qulubuhum fi ghamratin min haza wasu kuma suka ce haza yana ɗaukan littafin da ake rubutun ko da kafiran ne ma kafirai sun shagala da duniya sun sha'afa zuciyarsu ta rufe ba sa fahimtar gaskiya don haka ba sa ma yarda cewa muna da littafi da muke rubuta ayyukansu wasu kuma suka ce a'a ana nufin ayyukan da aka siffanta mummunai da su bal qulubuhum fi ghamratin min hadha kafirai zukatansu sun rufe ba sa iya fahimtar ayyukan alheri ba sa iya yarda da ayyukan zukatansu ba sa karɓan ayyukan alkhairi duka wannan malamai tafsiri sun faɗa amma sharhi mafi shahara kuma mafi ƙarfi da inganci shine wannan aya tana magana ne akan kafirai zukatansu sun zama rufaffun zukata waɗanda aka lullube su ba sa fahimtar gaskiya kamar yadda aka sanya yana a idanuwansu ba sa ganin gaskiya kamar da aka kurumtar da kunnuwansu ba sa jin gaskiya ba sa yadda da dukkan abin da alkur'ani ke ciki kuma suna da wasu ayyukan na kafirci banda zallan kafircin suna da wasu ayyuka kuma da suke gwamawa wadda suke aikatawa ibnu juzai al-maliki Allah ya masa rahama a cikin tafsirinsa at-tafsilu li ulumi tanzil yake cewa al-ghamratu allati bi ma'na al-kufr wannan ghamra wacce take da ma'anar kafirci wadda kafirai suka siffantu da ita fa jama'u bainal kufri wa su'il amal sai suka hada tsakanin kafirci da mummunan aiki da Allah ta'ala ya ce bal qulubuhum fi ghamratin min hadha sai ya ce walahum a'malun min duni zalika suna cikin kafirci sannan kuma suna da wasu ayyukan ma banda kafircin wanda suke aikatawa na sabon Allah da haka sun hada abubuwa da yawa shi yasa a wani wuri Allah madaukakin sarki zai tuhumi kafirai banda kadai zallan kafircin su za a ce da su ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al qa'idin wa kunna nukadzibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin aka ce me ya saka ku cikin wutar sakaru sai suka ce lam nakum minal musallin saboda ba ma sallah wa lam nakum nut'imul miskin kuma ba ma sadaka wa kunna naqudu ma al-kha'idin kuma muna cikin yan gulma da annabimanci muna cikin masu batanci muna cikin masu izgile muna cikin masu ƙaryatawa wa kunna nukadzibu bi yawmiddin sannan mun kasance muna ƙaryata ranar sakamako sai aka lissafo wasu ayyuka batin kafircin su yanzu suna cikin wuta ne ake musu tambayoyi sai zama daga cikin munanan ayyukansu akwai rashin yin sallah akwai rashin yin sadaka to wannan shine tamkar fadin Allah madaukakin sarki bal qulubuhum fi ghamratin min hada a'a zukatansu sun kafirce wannan alqur'ani walahum a'malun min duni zalika kuma kuma suna da wasu ayyukan ma na shegantaka banda kafircin hum laha amiluna da suke aikatawa kamar kin yin sallah kamar kin bada sadaka kamar kin kyautatawa da sauransu da kuma sauran munanan ayyuka munanan ayyuka da suke aikatawa banda iya zallan kafirci a cikin kafircin in yaje yayi zina to akwai laifin zina kuma bayan zai laifin kafirci a cikin kafircin in ya sha giya to akwai laifin shan giya kuma bayan laifin kafirci to za a kama su da ɗaiɗaikun laifuka bayan kuma akwai laifin su dungurungun wanda yake dunkulalle na kafirci shine walahum a'malun min duni zalika hum laha amiluna suna da wasu ayyukan banda kafircin wanda suke aikatawa kuma su ma za a yi musu azaba a kansu shi yasa zance mai inganci sabanin da ke tsakanin malamin usul cewa halil kuffar mukhatabuna bi bi takalifi shar'iyya amla shin kafirai ana su ma ana magana da su shari'a tana magana da su da umarni da hani ko kuwa tun da su kafirai ne banda su mas'ala ce shararriya wajen malamin usul wacce aka yi sabani a kanta shin kafirai tunda suka yi suka yi suka yi kafirci to shin yanzu da aka ce mu yi sallah sallar la'asar nan da muka yi shin su ma umarnin ayi sallar nan ya shafe su ko kuma tunda su kafirai ne bai shafe su ba yanzu ramadan nan da muke azumi kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum shin kutiba alaikumus siyam ya shafi mu ne musamman an ce ya ayyuhal ladina amanu ko kuma kafirai ma su ma kutiba alaihimus siyam ko kuma tunda su basu imani ba shikenan wannan bai shalle su ba mas'ala ce sharabiya wajen malamin usul zance mai inganci duk abin da aka umarce ka da su a matsayinka na mumini an umarce su duk abin da aka hana ka a matsayinka na mumini an hana su don haka yanzu an yi la'asar ba su yi ba an rubuta ɗazu an yi azahar ba su yi ba a rubuta yanzu ana ramadan suna cin garin kwaki da doya a rubuta saboda yadda aka umarce ka haka aka umarce su tare da cewa idan sun yi a haka bai yi ba ba za a karɓa ba domin sharaɗin inganci musulunci kafiri idan ya yi sallah ba ta yi ba sai ya yi musulunci idan ya yi azumi bai yi ba sai ya yi musulunci sharaɗin karɓan aikin akwai musulunci to amma duk da ba sa cikin musuluncin to khitabu shar'i ya tazammanu umarnin shari'a ko hanin shari'a ya kunshe su wannan matsala ce sananniya kuma waɗanda suka tafi akan wannan fahimtar sun yi hujja da wannan ayar da muka yi istishadi da ita ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ai ga sunan a cikin wuta da aka tambaye su me ya kawo su wuta wutar ta sakar akwai asalin wutar su ta kafirai yanzu ga wata azaba a wutar sakara me ya kawo su suka ce saboda ba ma sallah inda a ce rashin sallah ba laifi bane a wajensu kawai za a musu hukuncin azabar kafirci ne kadai to da yanzu anan bai zame musu bai zame musu wato abin ambato ba maganar sallah amma gashi yanzu da kan suke cewa ba mu da ba ma sallah to ana musu azaba wata ta musamman ta rashin sallah batun kuma akwai wata azaba ta kafirci da ake musu an gane ko don haka wannan ayat ta fi dacewa da wannan ma'anar bal qulubuhum fi ghamratin min hadha wa lahum a'malun min duni zalika hum laha amilun kawai malaman tafsiri wani lokacin suna iya bakin kokarin su ne su ga sun yi rabbi su ga cewa sun kulla alaka tsakanin ayoyi da suke kusaci da juna to shi yasa wani lokacin wata ma'anar duk wahalar ta sai ai kokari a ga an fitar da ita domin ta dace da siyakin zance suna kuma ƙoƙarin su ga cewa idan akwai lamiri lamiri ya yi aiki a kan sunan da yake kusa da shi ko idan akwai ishara isharar nan ta yi aiki a kan wani suna ko aiki da yake kusa da ita wannan dalilin yasa ake samun bambance bambancen wasu ma'anonin idan an tashi amma alkur'ani mai girma shakundum ne shakundum ne don haka dukkan wata ma'ana kyakkyawa alkur'ani mai girma matuƙar za ta nuna shi to babun mamaki ba dukkan wata ma'ana kyakkyawa matuƙar alkur'ani za ta yi nuni zuwa ga wannan ma'anar to babun mamaki ba ne ba to shi yasa malaman tafsir wani lokaci sukan baza tunani wajen fito da ma'anar aya lura da waɗannan bayanan da na yi in akwai ishara idan akwai zamiri da kuma lura da siyaƙin ayoyi yadda suke tafiya amma dai abin da ya fi dacewa da wasu ayoyin da ke wani waje shine wannan aya tana magana ne akan kafirai Allah madaukakin sarki yana kushe yadda zukatansu suke nan a rufe ba sa iya fahimtar gaskiya suna nan akan kafirci kuma sannan wani abun mamaki bayan kafircin suna nan suna dubga tsiya suna da wasu ayyuka kuma na sabo na sabo da fajirci suna nan suna aikatawa ƙari akan kafircinsu dukka kuma za a yi musu azaba kai za a tambaye su akai Allah ta samu cika da imani Allah madaukakin sarki yace walahum a'malun min duni zalika hum laha amiluna hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi idza hum yaj'arun ka karanta hatta idza akhadna mutrafihim bil azab Allah yace har sai idan mun riki mutrafihim wato mawadatan cikin su mani'imtan cikin su har sai idan mun riki mawadatan cikinsu bil azabi da azaba idahum yaj'arun asailun kuma sai su kasance suna ihu sai su kasance suna sowa suna daga murya alja'ru shine sauti idahum yazijju sai gashi suna mai suna daga murya suna kururuwa Allah subhanahu wataala yace suna nan a haka a cikin ghamra kaga wannan siyakin zai ƙara nuna maka ayar da ta shuɗe ana magana akan kafirai ne suna nan a cikin gamra a cikin rufin zuciya da rashin fahimta Allah yace hatta har sai an kai wani lokaci hatta har sai an kai wani lokaci wani lokaci ne idan akhadna mutrafihim bil azabi idan muka danki mutrafihim ai muna'amu muna'amihim ko muna'amihim fi duniya waɗanda suke mani'imta cikin su a nan gidan duniya waɗanda suka shagara almutaqallibuna fi linil aish suke kaiwa da komowa a cikin saukin rayuwa amma wannan bai hana su su kafircewa Allah ba bai hana su su gorantawa annabin da aka aiko musu ba to Allah ta'ala ya ce har sai idan mun danke su yawanci almala'u da almutrafun Allah ta'ala yakan ambace su ko almustakbirun wani lokaci ya kira su almala'u wani lokaci a ce musu almutrafun wani lokaci a ce musu almustakbirun duka dai ana nufin manyan gari ko dai a siyasance ko dai a mulki ko a kuɗi ko kuma a tijara attajirai abin da ya sa kuma alkur'ani yakan ambace su wani lokaci saboda za ka samu yawanci masu rauni ba su da ra'ayi yawanci talaka matsiyaci mabukaci ba shi da ra'ayi sai da aka yi da shi talakawa a gaban sarki ‘yan na'am ne hakan nan yaran ‘yan siyasa a gaban iyayen gidansu ‘yan na'am ne hakan nan hadimai a gaban masu kuɗi ‘yan na'am ne hakan nan ‘yan ba ni na iya ba ni na kama a gaban manyan ‘yan kasuwa ‘yan na'am ne su sai ya zama mutane a gari manya kuma wani lokacin su ne suke fito na fito da da'awa kuma su ne waɗanda suke juyawa su fuskanci na ƙarƙashinsu su hure musu kunne su hana su fahimta su hana su bi wani in yana so ya bi ma in ya san in ya tafi za a yanke masa tallafi ba zai tafi ba ba zai tafi ba da haka zai zauna a nan a yadda yake domin tallafin ya rika gudana to shi yasa su ba a taso sannan da yawa akwai waɗanda saboda girman matsayinsu in sun yi musulunci sai ƙarƙashinsu zuga guda su yi musulunci to shi yasa suka zama wato wata gaba wata kwana a ban lura to idan imanin idan sun yi imani imaninsu yana tasiri ga waɗanda suke ƙarƙashinsu hakan nan idan sun ci gaba da kafirci kafircinsu da taurin kansu yana tasiri ga mabiyansu to shi yasa Allah madaukakin sarki in ya tashi gwada ikonsa da kuma ƙarfin mulkinsa to sai ya gwada a kansu idan ya gwada a kansu to sai sauran mabiya sai su shiga taitayinsu yawanci mabiya sun fi ɗaukan darasi sun fi ganin izina kuma sun fi gamsuwa da al'amari idan ya biyo ta kan manyansu. Shi yasa lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya turo annabi Musa da mu'jiza ta ta sanda da kuma hannu mai haske da yalƙi idan an sa a hammata an ciro. Gurin Fir'auna ya aike shi, kuma Fir'aunan sai Allah ya ce wa mala'ihi, da manya-manyan wato manya-manyan officers eh da waɗanda suke tare da su ƙaruna su hamana da sauran manyan fada sarkin dogarai sai aka aiko annabi musa zuwa gare su su zai ƙalubalanta da wannan sanda kuma da aka tashi wannan muƙabala ta wannan sanda da macizai shi fir'auna sai Allah ya jarrabe shi sai ya sa aka nemo masa manya-manyan matsafa waɗanda duk wani wanda ya gawurta wajen neman bukata a wajen boka da su yake hulla ƙananan mutane ma ba sa hulɗa da su domin sai da kira su sahha ya tuna bi kulli saharin alim فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يأتون بكل سحار عليم wato gogaggen matsafi kuma ƙwararren masani akan tsafi so ba kowane jigari-jigarin matsafi aka kira ba sai gogagge Allah ya yi haka ne saboda su manya-manyan a fir'aunancin manya-manyan a tsafin a tattara su a kunyata su saboda su ƙananan idan sun ga haka to za al'amarin zai zo da sauki kuma haka aka yi fir'auna ya zo hama ne ya zo karo ne ya zo sarkin dogare ya zo wane ne ya zo wane ne ya zo kowa zo sannan ga manyan matsafa da kowa ya san sun fi karfin talaka a nan ne aka yi abu to sai allah maɗaukakin sarki sai ya tankwara zukatan su ƙwararrun matsafa su suka fara miƙa wuya su suka fara miƙa wuya sai gari ya ɗauka to idan Allah maɗaukakin sarki yana son shirya ga bayinsa ya nufe ta to sai ya shiryar da koda mutum ɗaya ne mai faɗa aji a dalilin haka sai kaga Allah maɗaukakin sarki ya sanya shiryar a cikin zukatan mabiya da yawa to don haka idan Allah ta'ala kuma ya nufi ya jarrabi al'ummar kafirai to sai ya jarrabe su ta hanyar manyansu nan ma don ya zamo darasi da izina to shi sa anan Allah maɗaukacin sarki ya ce suna nan a cikin kafirci har zuwa lokacin da za mu danƙi isassun cikinsu mu danƙe su da azaba waɗanda ake ganin tamkar sun fi ƙarfin abu ya same su saboda su ne kuɗi yake gare su su ne mulki yake hannunsu su ne siyasa take hannunsu don haka ana ganin cewa in ana sayan zaman lafiya da kuɗi za su saya in ana sayan dawwama a duniya da kuɗi ko da mulki ko da iko za su biya za su ɗauki nauyi to sai Allah ya gwada musu ba kowa ba ne ba shi ne dalilin rikonsu da kama su da far musu Allah ta'ala ya ce har zuwa lokacin da idan mun kama wato mani'imtan cikinsu da azaba idahum yaj'aruna sai gashi gaba ɗayansu suna ihu da su waɗanda aka kama da azabar da su mabiyan sai su zo duka suna ihu yaj'aruna suna ihu suna kururuwa domin idan an tashi azabar an tashi azabtar da manya idan azabar lahira ce to har da ƙanana ushurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna haka Allah yake ku tattaro azzalimai da ire-iren su da abin da suke bautawa duka duka ku hada su wa kubkibu fiha hum wal ghawun za a dinga kikkifa su ana dura su a cikin wutar jahannama da su da duk wani wanda yake kafiri ne dan tawaye wa junudu iblisa ajma'u dukka da rundunar iblis haka za a hada su don haka Allah subhanahu wataala idan ya tara su a cikin azaba idahum yaj'aruna ay idahum yadhijjun sai su ɗebi kururuwa da ihu wa yastaghifuna billahi anan ne kuma za su fara neman doki da Allah wa yarfa'una aswatahum bidu'a'i suna daga muryarsu suna kiran Allah suna kiran mala'ikun Allah suna kiran zabaniyawa suna cewa ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun ya maliku shine wanda Allah madaukakin sarki ya bashi shugabancin kula da azabar wuta sai su dinga kiransa ya kai mala'ika maliku liyaqdi alaina rabbuka aje a roƙa mana alfarma ubangijinka ya halaka mu a halaka mu gaba ɗaya kala sai maliku ya ce a'a wannan ai ba sai na je ba na san amsa inna kun ma ki tuna kuna nan a haka za ku ci dawama shine la ya mutu biha wala ya haye ba zai mutu ba ba zai rayu ba haka ne tsarin abin yake to kaga suna ihu shine suna ihu suna kira suna cewa a kawo musu doki suna cewa a cire su a'a a halaka su a'a a mayar da su je su gyara aiki da dai yadda alkur'ani mai girma ta bamu labarin irin kururuwar da za su yi suna kira suna neman mafita Allah ya ce la taj'arul yawma innakum minna la tunsarun kar ku yi kururuwa yau yau ba ranar kururuwa bace yau ba ranar dajja bace ba ranar ihu bane innakum minna la tunsarun ihun ku ba zai muku amfani ba domin ba za a taimake ku daga hannunmu ba, in ji Allah. La ta ja'arul yau ma, ranar ihu ta wuce muku ba yau ba ce, innakum minna latun tsaron domin ba za a taimake ku daga hannunmu ba. Da Allah madaukakin sarki ce, La ta ja'arul yau ma, kar ku yi kururuwa yau, kar ku yi ihu yau, yau kar ma ku yi kuka. shin wannan hani ne a haƙiƙarsa ana hana su yin kuka ne ko kuma taubihi ne ana musu izgili ne ana kunyata su ne ana tozarta su ne babu ko shakka hani ne na tozartawa Allah subhanahu wata'ala yana cewa da su ne babu wata babu wata fa'ida ta ihu da kuka ana shine kar ku yi ma'ana kamar ba shi ne ce kar ma kai wato ba abin da za a fasa ba yana hana ka yi din bane ba yana tabbatar maka da cewa ne yinka da rashin yinka duka ɗaya ba zai canza komai ba kamar faɗin Allah madaukakin sarki bal kazzabu bis sa'a wa a'tadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika thubura لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا الله تعالى يتي بل كذبوا بالساعة هي دي بل كوي sun ƙaryata tashin alkiyama ne Allah ya ce wa a'tadna liman kadzaba bis sa'ati sa'ira mu kuma mun yi tanadi ga dukkan wanda ya ƙaryata tashin alkiyama tanadin wutar sa'ira idza ra'atkum min makanin ba'idin ita kanta wutar idan ta gano su tun daga nesa sami'u laha taghayyudan daga nesan za su rinka jiyo fucinta idan ta gano su sai ta kama fuci sai su rika jin fucinta wa zafira ta dinga rugugi idan ta jiyo su ko idan ta gano su sai ta fara fuci tana rugugi suna jiyo fucinta suna jiyo ruguginta wa idza ulqu minha makanan dayyiqan ana cikin haka ana cikin haka har a zo da su idan aka zo da su Allah ya ce idza ulqu minha idan aka jefa su a wani bangare daga cikinta makanan dayyiqan wani wuri mai kunci muqarrabina bayan an musu mari an hada su an musu kawanya a cikin sarka an harhaɗa su an sassarka su gaba ɗaya a watsa su a wata kwana shine min ha makanan bayyukan wani wuri daga cikin wuta wuri wanda yake kuntatacce da au hunalika subura sai a wannan sa'ilin ne kuma a wannan waje sai su fara kiran subur ma'ana halaka sai su fara kiran wailu sun shiga uku sun lalace sun halaka sun mutu sai Allah ya ce la tad'u al-yawma suburan wahidan ai yau shiga uku ba ɗaya za ku kira ba yau tara za ku kira wada'u thuburan kathira ku kira shiga uku mai yawa kaga kamar a can ne da Allah ta'ala ya ce la taj'arul yawma kar ku yi kururuwa yau ba hana su ake yi ba gashi anan Allah ya faɗa ai la tad'ul yawma thuburan wahidan wada'u thuburan kathira kamar a can ne a ce yau ba ihu za ku yi ba in za ku yi kuma to ba ɗaya za ku yi ba kamar da ana aka ce halaka yau kar ku kira halaka ɗaya ku kira halakoki ku kira kun halaka miraran to kwatankwacin haka ne kenan ba hana su ake ihun ba ai lokacin ne ba hana su ake ba tawifi ne ana kunyatar da su ne kun san da ihu kuka bari har aka kawo wannan lokacin to ai lokacin ihu ya wuce mu saboda yanzu anan ihu ba zai yi amfani ba ko ku yi ɗaya ko ku yi biyu ko ku yi kaɗan ko ku yi da yawa ba zai canza komai a abin da aka riga aka tsara ba don haka in za ku iya shiru shirin ma shi ne ya bi idan ba za ku iya ba ihu ba zai sa tausayi ba ihu ba zai jawo ragi ba ba zai sa rangwame ba ba kuma zai canza komai ba to shi ne rashin amfanin sa ne yasa aka ce kar ku yi Allah ya ce innakum minna la tunsaru lallai ku ba za a taimake ku daga wajenmu ba ana ba za ba mai kubutar da ku daga wannan al'amari ihun ku ba zai sa a kubutar da ku ba kamar dai faɗin Allah ta'ala islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum Allah yace islauha ku shiga cikin wuta fasbiru aw la tasbiru ko ku yi hakuri ku yi shiru aula tasbiru ko kai ku yi hakuri ku yi ta ihu sawa'un alaikum Allah ce ya rage naku duk daya to duka ma'anonin iri ɗaya ne da uslubi daban-daban la taj'arul yawma kar ku yi kururuwa yau don ba za ta yi amfani ba la tad'ul yawma thuburan wahidan wa da'u thuburan kathiran kar yau ku kira halaka daya ku kira halaka da yawa isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ko ku yi hakuri ku yi shiru ko kar ku yi hakuri ku yi ta ihu duk daya da haka faɗin Allah ta'ala la taj'aru yawma innakum minna la tunsarun yana nufin kar ma ku yi ihu kar ma ku yi kururuwa domin yau babu mai karɓar ku daga hannun Allah ka samu cika da imani sai Allah ya ce qad kanat ayati tutla alaykum fa kuntum ala a'qabikum tankisun ga dalilin da yasa aka kawo kuna qad kanat ayati tutla alaykum haƙiƙa akwai lokacin da ayoyina ake karanta muku akwai lokacin da ake karanta muku ayoyina ku yi kaza ku bar kaza wa kuntum ala aqabikum tankisun sai kuka kasance kuna juyawa akan digadigenku kuka kasance kuna juyawa akan digadigenku an yi lokacin da ake karanta muku ayoyinmu amma kuke kwana ku yi tafiyar ku ku ɗauke kai ba kwa saurara ba kwa mika wuya ba kwa aminta tanki suna suka ce tarji'una tahqara shine kuna komawa ta babbaya ala aqabikum akan digadigen ku wasu suka ce hadha rujurun haqiqi wannan komawa ne na haƙiƙa fa'iza an tarji'una ala aqabikum sai gashi kuna juyawa akan kafafunku kuna komawa tamkar idan sun taho sun ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai su canza hanya ko in sun ji yana nasiha sai su juya ba sa son jin wa'azi ba sa son ganinsa ba sa son jin alkur'ani duk yadda suke idan aka ce ga alkur'ani za su bar wajen ko kiran sallah suka ji ana yi za su canza hanya idan suka hange shi akan hanya za su canza hanya shine hakikatan kuna juyawa kuna yin tafiyar ku ku canza hanya idan ana karanta muku ayoyin mu saboda ba ku kaunar ku hada hanya da ayar mu ko kuma da mai karanta muku aya shine kad kanat ayati tutla alaikum wasu suka ce wa kuntum ala aqabikum tankisun an yi lokacin da ake karanta muku ayoyinmu amma sai ku juya ku tafi abunku sai ya zama nan tankisuna ruju'i ne ala haqiqatihi wannan babu mamaki Allah madaukakin sarki ya ba da labarin shedan yadda shi ma idan ya hada kashi yake juyawa da yace wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'at al-fi'atani nakasa ala aqibayhi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab shedan sai bayan ya riga ya gama hada rigima ya gama hada rikici ya cinna wutar fitina ya ankara mabiyansa kafirai sun je sun kai yaƙi ya gama zuga su sai lokacin da aka zo haɗuwa yaƙi kuma ya hure musu kunne ya ce ba wanda zai nasara a kanku ina tare da ku la ghaliba lakum al-yawma minan nas wa inni jarun lakum ina tare da ku ba mai cin nasara akan ku sai an zo za a fara yaƙi na kasa ala akibai sai gashi an haɗa cil da cil sai ya juya sai ya juya sai ya gudu wa qala inni bari'un minkum sai ce ba ruwana da ku ya kawo su ya kai su ya baro kenan ji bawushi inni ara ma la tarawna ce ina ganin abin da ba ku gani ya ga mala'iku inni akhafu Allah kaga irin wannan juyawa wasu malamai suka ce irin ta ake nufi a ta irin wannan juyawa qad kanat ayati tutla alaikum fa kuntum ala a'qabikum tankisun ai an yi lokacin da ake karanta muku ayoyina sai ku bar wajen wasu malamin suka ce abin da ake nufi da tanki sun nan ana nufin tu'riduna anil haqq tu'riduna anil haqq i'rabi ne an yi lokacin da ake karanta muku ayoyina sai ku kunnan uwar shegu sai ku yi kememe sai ku yi bris kaga ba magana ake ta juyawa ba magana ake ta kin karba ta a zuciya so zai yiwu yana gurin bai tafi ba bai bar wajen ba amma zuciyarsa ta yi rafazi bata karba ba yayi jihudi an yi lokacin da ake karanta muku ayoyinmu amma sai su shiga ta nan su fita ta nan shine tanki suna ay tu'riduna kuna bujirewa ba kwa ji ba kwa gani ba kwa fahimta aka kuka zama to waɗannan din ma Allah ta'ala yayi bayanin irin su da yake cewa wa in yaraw sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila ghayyi yattakhidhuhu sabila dalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin sune waɗanda in dai hanyar shari'a ce ba za su riƙa ba in dai hanyar shari'a ce ba za su riƙa ba amma idan hanya ce ta ɓata to kuma za su riƙe ta matsayin hanya duk wanda ya sanya wannan ma'auninsa a addini ya shiga akunsa a ce hanyar shiriya ita ce kai kuma hanya da ba za ka riƙa ba kusa wannan jarabawa tana nan a cikin addinin musuluncin ma ba magana kafirai ba wasu daga cikin yan bid'a ba komai yake hana su yin bid'a ba ba komai yake hana su bin shiriya ba illa ta fito daga wani wuri kawai ma'aunin mutum kenan ma'aunin mutum kenan in dai wannan al'amarin ahalin sunna ke yin sa shikenan ba naka bane in dai wannan al'amarin yan izala ke yi shikenan ba naka bane to wannan fitina ce babba sai zama shine kadai ma'auninka kamar yadda su kafiran ada ma'auninsu duk abin da wannan annabi ya zo da shi kawai za su kafa kawai Allah zai karanta mana wasu ayoyi a nan gaba da yake tuhumar su da waɗansu tambayoyi guda hudu zuwa biyar wanda wannan abin da ne za zai ƙara fito muku cewa ma'auninsu kawai shine tunda daga wajen wannan ya fito a cikin wannan sako ba za su karɓa ba ba za su tauna shi a zuciya ba ba za su auna shi da tunanin da Allah ya hore musu ba ba za su yi shawara a tsakaninsu ba ba za sam kawai ba za su karɓa ba ko nazari ba sai a karanta hadisi a fassara ko hadisin ba zai bi ba ya je ya duba ya duba sharhin ko ya tsinci shirya a a kawai sai kare ta shikenan saboda ya riga ya labarta wa zuciyarsa cewa in dai ta wannan hanyar ce abin zai zo ba zai karba ba shine wa in yaraw sabila rushd la yattakhidhu sabila hanyar shirya ba za su rika ba wa in yaro sabila zai ya ta kudu sabila to wasu malamin suka ce abin da ake nufi da tanki so shine tu'ruduna anil haq gaskiya ce gaba ɗaya kuke bijire mata ba za ku karba ba to su ko waɗannan Allah subhanahu wataala ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhankan wa nahshuruhu fa innahu lahu ma'ishatan dhankan ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا الله يتي دكا ودا يبجري دقا أنبتونا يبجري وآيوينا يبجري وأنساقونا Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan zanka waƙiƙa yana da rayuwa ta kunci zai rayu a cikin kunci da bakin ciki wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ranar alkiyama kuma za mu tashe shi makaho za mu tashe shi baya gani zai yi complain qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya ubangiji yaya na tashi makaho alhalin a duniya idanuwa na garo ina gani qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha Allah ce iya kama haka ne ayoyin mu suka zo fa nasitaha sai ka bijire musu ayoyin mu suka zo kai buriz da su wa kadhalika al-yawma tunsa to haka nan kai ma yau za a buriz da kai yadda ka bar ayoyin mu kai ma haka za a barka to shine fadin Allah qad kanat ayati tutla alaikum fa kuntum biha ala aqabikum tanfisu ayoyin mu sun kasance ana karanta muku amma sai kuka kasance kuna bijirewa kuna juyawa wato akan kafafunku mana kuna juyawa da zukatanku juya akan kafafu ibara ce da take ba da ma'anar zuciyarku suna kin karba suna rafi to wannan kuma ma'anar ta fi faɗi sama da a ce juyawa da kafa sama da ce juyawa da kafa domin waɗanda suke suka juya da zukatansu sun fi yawa sama da waɗanda suka juya da kafafunsu annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tarayya da waɗanda suna tare da shi amma zukatansu sun juya masa baya jingim da yawa Allah ya ce mustakbiri da bihi samirar tahjibun kuna masu girman kai da shi samiran a lokacin da kuke hira a cikin hirarku ta dare ta hajjuruna kuna bijirewa kuna maganganu na bijirewa mustakbiri na bihi kuna masu girman kai da shi samiran a hirarku ta dare ta hajjuruna kuna bijirewa haka wasu malamai suka fassara a nan mustakbiri na kuna masu girman kai babu iskali a ciki amma lamirin bihi kuna masu girman kai da shi malamai tafsiri suka ce ana nufin baitullahi haram ɗakin Allah mai alfarma ɗakin Allah mai alfarma wato kuna alfahari kuna girman kai da ɗakin Ka'aba abin da ya sa suka shahara aka fassara wannan lamiri da ɗakin Ka'aba tare da cewa ba ambace ta nan kusa a karatun ba suka ce saboda shaharar da suka yi da wato girman kai da ɗakin kawa sun shahara da alfahari da ɗakin kawa don haka da aka ce nan mustakbiri na bihi bihi yana lamiri ne da yake komawa abin da aka san sun shahara da shi kuna masu girman kai da ɗakin ka'aba kuna cewa ai ɗakin Ka'aba mu ne da ɗakin, mu ne masu masa riga, mu ne masu wanke shi, mu ne masu makullansa, mu ne masu masa hidima, mu za a gwada wa ɗakin Ka'aba. Saboda kowane annabi ya zo Ka'aba, kowane annabi ya zo Ka'aba, shi ma annabi salama da ya zo Ka'aba, sallah ma a fuskanci Ka'aba, suka ce to mu za a gwada wa Ka'aba, ai mu mu ne Ka'aba. To Allah ya ce, kuna masu girman kai, da ɗakin Ka'aba. Samiran, ai, summaran, asamaru suka ce alhadiku billai, hira da daddare shi ne asamaru. Amma samiran mufradi ne, sai dai suka ce mufradi ne wanda yake da ma'anar jam'i, kamar hajj ko hazir, irin waɗannan kalmomin, samir, hajj, hazir. suka ce ana amfani da su a mufradi da jami'i za a ce qaumun hajj mutane ne alhazai qaumun hadir mutane ne halartattu qaumun samir mutane ne masu hirar dare to kalmomi ne wanda suke ainihin wato ba da ma'anar jam'i idan siyakin zance ya ajiye su a gurbin jam'i za su ɗauka. shi yasa anan da aka ce mustakbirina bihi samiran ay mustakbirina bil baiti sumaran kuna masu girman kai da ɗakin Ka'aba a yayin da a sa'ilin da kuke hirar ku da daddare tahajuruna ko tuhjaruna tahjuruna a wata qira'a in tahjuruna ne ana nufin taqta'una wa tu'ridun kuna masu bujirewa kuna masu yanke alaka dan haka sai ya zama kuna girman kai da ɗakin Ka'aba a yayin da kuke cikin hirarku da daddare kuna bujirewa alkur'ani kuna bujirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna bujirewa Allah a qira'at tuhjaruna kuma suka ce alhujru alfuhshu alfashake mustakbirina bihi samiran tuhjaruna sai zama kuna masu girman kai da ɗakin Ka'aba a sa'irin da kuke hirar ku cikin dare tuhujaruna kuna maganganu na batsa na alfasha to duka ma'anonin kuma za su ɗauka Allah ta'ala a'la wa a'la za mu dakata daga wannan gaba saboda kurewar lokaci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu ladan cikin abin da muka yi daidai abin da na yi kuskure Allah ta'ala ka gafarta mana kuma ina amfani da wannan dama in shaida wa ɗan uwa idan Allah ya kai mu gobe za mu ɗaure wannan jalalenin kuma na wannan shekara gobe zai zama ashirin da shida kenan ko amma na wannan majalisin namu na yamma insha Allah ta'ala namu na dare kuma sai Allah ya kai mu jibi kamar da muka saba ashirin da bakwai ga wata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa dan shi muke yi Allah ya mana arzikin ingantacciyar niyya kuma niyya mai tsarki kuma Allah ya sa ayyukan mu karɓaɓɓu ne اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم ونتوب اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله